الحمد لله الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبد الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين إله يعلم أسرارنا ويعلم نياتنا لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيرة الله من بين الورى أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق تقواه وأصلحوا ما بينكم وبين الله تعالى فإن الله عز وجل إذا فات للعبد فقد فاته كل شيء وإذا وجدت الله تعالى فقد وجدت كل شيء أيها المسلمون أخرج البخاري في صحيحه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له من ففي هذا الحديث الشريف حصر الباري تبارك وتعالى أسباب محبته في أمرين اثنين أداء فرائضه والتقرب إليه بالنوافل وأن الفرائض أحب إلى الله وأن من حفظ الفرائض وأكثر من النوافل يكون بذلك محبوبا لله وإذا أحبه الله تمكنت تلك المحبة وأحاطت بقلبه فلا يبقى لغير الله فيه سعة فلا يتفكر ولا يبالي ولا يهتم ولا يهدف غير الله فيكون مع الله في سمعه وفي بصره وفي بطشه وفي مشيه على حد ما قيل إن قلت غبت فقلبي لا يصدقني إذ أنت فيه مكان السر لم تغب أو قلت ما غبت قال الطرف ذا كذب فقد تحيرت بين الصدق والكذب والباء عباد الله الباء في الحديث الشريف باء المصاحبة أي إنما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي وأنا صاحبه معه كقوله في الحديث الآخر أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه أيها المسلمون المعية هنا معية خاصة شأنها شأن قول الله تعالى لا تحزن إن الله معنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما وقوله تعالى وإن الله لمع المحسنين وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله واصبر إن الله مع الصابرين وقوله قال كلا إن معي ربي سيهدين وقوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى ومتى كان العبد مع الله هانت عليه المشاق وانقلبت المخاوف في حقه أمانة فبالله تهون الصعاب ويتيسر العسير وبالله يتقرب البعيد وبه تزول الهموم والغموم وكما وافق العبد ربه في مراده فالرب الكريم أيضا يوافقه في محابه ومكارهه ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وقوي أمر هذه الموافقة حتى اقتضى ذلك تردد الرب سبحانه في إماتة عبده لأنه يكره الموت والرب تعالى يكره ما يكرهه عبده ومن هنا يقتضي الأمر ألا يميته ولكن مصلحة العبد في إماتته فمن أحب غير الله من مال أو جاه أو شخص أو ولد أو زوجة محبة تبلغ هذه الدرجة فهو معذب بهذه المحبة شاء أم أبى وهو عبد لمن أحب أنت القتيل لكل من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي ويعد هذه الموافقة والمحبة بعد هذه الموافقة والمحبة بين العبد وربه نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل أسأل الله عز وجل أن يغفر لي وأن يغفر لكم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جعلنا الله تعالى من أحبابه وأتباعه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي القلب محبته وفي النوم رؤيته وفي العمل متابعته وفي الجنة مرافقته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين bayan haka ‘yan uwa musulmi abinda hudu ba ta yi bayani a kan shi bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da yabo da jinjina a gare shi da salati da sallama ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu daidaita alaka da take tsakaninmu da Allah duk mutumin da ya daidaita da Allah to duk abin da bai daidaito ba banza ne idan ka samu Allah ka samu dukkan komi idan ka rasa Allah ka rasa dukkan komi ‘Yan uwa musulmi, Imamul Bukhari ya fitar a cikin littafin shi sahihi, daga annabin mu annabi Muhammad tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi a cikin hadisan da manzan Allah yake rawaitawa daga Allah mai girma da ɗaukaka Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa duk mutumin da yake ƙiyayya da waliyina masoyina to na yi mai shela ya fito mai yaƙi Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi bayani yaya ake a zama waliyi wace hanya ake bi a zama wato cikin waɗanda Allah yake ƙauna yake shiga cikin al'amuransu sai Allah ya ce bawa na ba zai gushe ba yana kusanto ni da na filfili kamin haka Allah ya ce bawa na ba zai kusanto ni da wani abu ba wanda shine na hiƙauna sama ga abin da na farlanta a kan shi kakka taɓa tsammanin akwai wani abu da za kai ka burge Allah Allah ya ƙaunace ka sama ga abin da Allah ya farlanta maka Allah ya hisan ka tsare farilla ka tsare wajibba wanda ya ɗora ma abubuwan da ya ɗora ma ya ce ka yi su dole tilas to ka tashi tsaye haikan ya zama ba wasa game da su ka tsare Allah ta'ala ya ce bawa na ba zai taɓa kusan tonu ba da wani abu wanda shi ne na hiƙauna sama ga abin da na farlanta a kan shi sai Allah ya ce kuma bawa na ba zai gushe ba yana ta kusanto ni da na fulfili har sai na ƙaunace shi ma'ana bayan ka tsare abinda Allah ya ɗora ma na wajibba haƙoƙin da Allah ya ɗora a kanka tun daga haƙƙin shi har zuwa haƙƙin bayan shi daka ka tashi tsaye tsayin daka ka tsare to abin na biyu wanda za kai ka zama waliyin Allah shine ka kawo na fulfili waɗanda su ba wajibi bane amma dai Allah yana son su don haka ɓangaren sallah in ka tsare salloli guda biyar tsarewa ta gaskiya wanda babu wasa cikinsu to sai aga kuma kana ta kawo na filfili ɓangaren ciyarwa idan ka tsare zakka aka ga ɓangaren zakka ka tsare kana yi yadda allah ya umarni to kuma sai aga kana ta kawo sadakoki na na filfili bayan ta ɓangaren hajji idan ka yi hajji ka yi umara ta farilla to kuma sai aga kana ta biyanwa da na nafila duk abin da Allah ya farlanta ma ka kiyaye bayan ka kiyaye ka tsare to kuma sai ka yi ta yin nafilfili Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala ya zalu abadi ya taƙarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbu bawa na ba zai gushe ba yana ta kusanto da nafilfili har sai na ƙaunace shi Allah ya ce idan ka na ƙaunace shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi sai in zama ni ne jin shi wanda yake ji da shi in zama ni ne ganin shi wanda yake ji da shi wanda yake gani da shi in zama ni ne hannun shi wanda yake taba taba da shi in zama ni ne kafar shi wacce yake tafiya da ita Allah ta'ala sai ya ƙara bayyana abin yace fa bi yasma'u zai dora ji tare da ni dijin da za yi zai ji shi ne tare da Allah Allah ya ce bi ya busu zai ɗora gani tare da ni duk abin da zai kalla da idan shi to zai kalla lokacin Allah yana tare da shi Allah ta'ala ya ce tare da ni zai ɗora taɓa duk abin da zai taɓa kuma tare da ni zai tafi duk inda zai tafiya idan Allah ya kasance tare da kai a jinka tare da kai a ganinka tare da kai a tahiyanka tare da kai a taɓa-taɓanka to wace matsala kake jin tsoro ai babu jin tsoron ka ga abin da Allah bai yarda da shi ba domin tare da shi kake shi yake tsare ka yake kulawa da ka babu shakku game da ka saurari abin da Allah bai yarda ba saboda tare da jin ka yake yana saita jin ka yana gyara shi yana karkata shi zuwa ga abin da yake so ya yarda da shi tare da hannunka tare da Allah yake bai isa ba shi hannun ya taba abin da Allah bai yarda ba a taba ka za ta kasance tare da Allah ita kawai ba ta isa ba ta tattaka ta tafi wurin da Allah bai yarda ba a ta to kaji sakamako na gaugawa wanda za ka samu kamin babban sakamako Allah zai kasance tare da kai ya tsare ka ya kare ka shi yake gidan dukkanin mocinka da tasarrufatu naka shine Allah ta'ala ya ce idan bawa na ya kai wannan matakin yana aikata abubuwan da na wajabta a kan shi kuma yana ta kawo na filfili ni zan ƙaunace shi in na ƙaunace shi na zama ni ke tsare mai dukkanin gaban shi masu mahimmanci sai Allah ta'ala ya ce wala in sa'alani kuma wallahi in dai ya roƙe ni la u'tiyannahu wallahi sai na bashi wala in ista'azani in ya nemi tsari na Allah ya ce wallahi sai na tsare shi duk abin da ka faɗi ka ce Allah ai kaza kamar kiɗin ganga da lauje ne an yi an gama in ka roƙi Allah abinda kake so sai Allah ya baka in ka nemi ya tsare ka game da abinda baka so sai Allah ya tsare ka sai Allah ta'ala yake ga matsayin waliyin shi a wajen shi yace wa ma taraddatu an shay'in ana fa'ilu ni Allah ban taba kwankwanto ba game da wani abu wanda ni nake aikatawa ka taraddudi an nafsil mu'min kamar irin wato taraddudin da nike game da ran bawa na mai imani idan na zo karɓan shi mana in ka zama waliyin Allah babban masoyin Allah to shi Allah soyayya shi soyayya ce ta gaskiya ba ragowa cikinta zai so ka so complete sama da ƙasa gaba da baya saboda haka Allah ta'ala ya ce babu inda yake taraddudi game da wani abu da yake zartarwa sai lokacin karɓan bawan shi lokacin da zai kashe bawan shi mai imani waliyin Allah to Allah ya ce in zan karɓiran shi ina taraddudi me yasa Allah yake taraddudi yace domin shi bawan yakrahul maut yana kyamar mutuwa shi kuma Allah yana kyamar abinda waliyin shi yake kyama kuma yana son abinda waliyin shi yake so yace yakrahul maut shi kyamar mutuwa yake wa ana akrahu musa'atahu ni kuma ina kyamar in muna na mashi in bata mai rai Allah ya ce wala budda lahu minhu kuma gashi ba makawa sai yayi wannan mutuwa to nan Allah ta'ala saboda tsananin kaunar da yake ma har Allah yana taraddudi lokacin karɓar ranka saboda matsayinka ka dace da Allah cikin abin da Allah yake so shi ma sai ya dace da kai cikin abin da kake so ka yi ma Allah abubuwan da yake so ka yi shi ma zai maka abubuwan da kake so abin da ya nema gare ka kayi kai ma duk abin da kan nema gare shi zai maka ɗan uwa musulmi wannan hadisin mai daraja hadisi ne babba wanda akwai karatuttuka a cikin shi daga cikin muhimman abinda wannan hadisin ya haska hadisin ya haska muna hanyoyin da ake samun waliyantaka a samu ƙaunar Allah yaya za kai ka zama masoyin Allah Allah ya zama masoyinka ka zama waliyin Allah Allah ta'ala ya zama waliyinka yaya za ka yi to abu biyu ne kacal Allah ya ambata a cikin wannan hadisi shine aiwatar da abubuwan da Allah ya farlanta in dai ka san Allah ya farlanta ma kula da haƙƙin matarka to ka dage ba wasa bacin ran ta hushinta da yi ba daidai ba bai sa ka fasa in dai ka san Allah ya farlanta ma sallah to ka dage dan ka hada da liman ba za ka fasa zuwa ba in dai ka san Allah ya farlanta ma zakka za ka dage da huddawa babu ruwanka da wulakancin talakawa da rashin mutuncinsu duk abin da Allah ya farlanta kai za ka yi saboda masoyinka ne yake son wannan shi ne abu na farko wanda za ka yi abu na biyu shi ne kawo na filfili ita kuma na fila ba ta cikin sallah kaɗai ke da kwaita ba komi na rayuwa komi da ka sani akwai na farilla akwai na na fila to bayan ka tsare na wajibban sai ka yi ƙoƙarin kawo na na filfili duk wanda ya tsare waɗannan ababen guda biyu to wannan mutumin zai zama cikin waliyan Allah masoyan Allah da mutum ya tsare farilla ya yawaita nafila to da wannan ne zai zamo masoyin Allah idan kan Allah ta'ala ya kaunace shi to nan akwai gara basoshi masu tarin yawa da suke biyo baya wannan soyayya za ta zo ta yi lame-lame ta kwanta cikin zuciyar shi billahi la ilaha illa huwa wallahi duk mutumin da ya kaunaci Allah kauna ta gaskiya to zancan wani abu ya bashi wahala duniya an kare ba za ka samu saboda zuciyar tashi cika take in kaga mutum ya kaunaci wani abu har yana talansa irin wanda suke cewa su masoya ne ya so wance yana rashin lafiya yana shan wahala yana shan azaba yo ai wannan abun da yasa shedan ne ya ga zuciyar tashi babu komi sai ya zo ya cike ta da son wani katu ko wata katuwa amma inda a ce zuciyarka cike take da kaunar Allah wallahi babu wani wanda zai samu gurbi cikin ta balle ya maka azaba duk mutumin da bai so Allah ba irin wannan son to tabbas zuciya ba ta zaman banza ko dai ya zama tana cike da kaunar Allah da annabin Allah ko kuma in kan mai da zuciyanka kwandon shara shedan zai yayo ma duk sharar da ya ga dama ya sa shi yasa kake ganin cikin bayan Allah akwai dan jaraba kuɗi wanda shi kuɗi ne yake so su ne suka mai kane kane suka mai male male cikin zuciya sun kwanta sun mamaye zuciya sun maheta ba su raga wani gurbi ba balle ya so uwashi ba su raba wani gurbi ba balle ya so matashi son kuɗi a zuciyan shi bai raga komi ba balle ya ji yana son Allah ko annabin Allah kan kuɗi yana iya yin komi domin saboda son wannan son na kuɗi shi ya mamaye zuciyan shi wani kuma sai ya ga saboda ya bar zuciyan shi bai cika ta da kaunar Allah ba yana son wani dan adam watakila matar shi watakila wata budurwar shi wannan son da ya zo ya cike zuciyan shi sai zama bai raga son Allah ba ciki yanzu dole ya sha azabar duniya kaga yayi kuka wata rana yayi dariya wata rana yayi mulmushi wata rana ya bakin ciki ya shiga cikin tunani ya shiga cikin damuwa saboda ni saboda jahilcin shi ya azawai zuciya abun wasa ce ana barin ta taso abin da ya ga dama ko ta ƙi abin da wallahi tallahi musulmin kirki ba zai taba yarda ba ya ba da zuciyan shi gaba ɗaya ga wata halitta har abada zuciya kima gare ta da daraja saboda haka ana ba da ta ne kaf ga Allah kuma wannan son da kake ma Allah shi zai cilasta ka kaso abin da Allah yake so wannan son da kake ma Allah shi zai sanya ka kaki abin da Allah yake ki in ka so wani cikin 'yan adam to za ka so shi ne gwalgwadon son da yake ma Allah duk wani so bayan na Allah sai ya zama yana da alaka da wannan babban son da ke cikin zuciyanka in ka so kuɗi to za ka so su ne gwalgwadon yadda za su taimake ka wajen wannan babban soyayyewa da ke cikin zuciyanka in ka so matakka to za ka so ta ne gwalgwadon yadda son ta zai taimake ka akan tabbatar da wannan babban soyayya amma in ya zamana kai da matun harko ba allan ba ne mai babban kauna a zuciyanka to an samu matsala ka auna ka gani duk inda wani mai son wani abu yake wallahi tallahi in dai son shi ne mamaye a zuciyan shi ko to sai ya zama na son Allah shi bai kai darajar wannan son ba mutan nawa yake saba ma Allah saboda cimma manufar wata masoyiyar shi ko kuma cimma manufar wani dan adam masoyin shi kuma haka mai yadda na faɗi zuciya ba ta zama kan banza ko dai ka so Allah ya zama ya fi son kowa a zuciya ko kuma Allah ya cika maka ita da son wani abu kuma in Allah ya cika maka ita da son wani abu to kana iya zama ɗan wuta hudu ba ce shi yasa na takaice zancen amma wannan bayani ne wanda yake buƙatar awoyi masu yawa kamin a fahimce shi da kyau in banda haka nan so da kake ganin shi ibada ce Allah ya zargi wanda yake daidaita ƙaunar shi da ƙaunar wani abu ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane akwai wanda suke rukon wasu kishiyoyi ga Allah suna ƙaunar su kamar irin yadda ake ƙaunar Allah wannan Allah yana zargin wanda ya aikata haka to ina ga wanda ya ƙaunaci wani abu sama ga yadda ake ƙaunar Allah kaga wannan dan wuta ne mushriki ne yayi shirkar da Allah bai gafarta ta da abin da ma Allah in dai yazo da wannan zuciyar lahira wallahi Allah ba zai gafarta mashi ba domin Allah ya dauki alƙawarin bai gafarta ma mushriki in a zuciyanka kana kaunar wani abu ko kana kaunar dukiya ko kana kaunar mata ko kana kaunar ɗa ko kana kaunar matsayi kwatankwacin irin kaunar da ake ma Allah wallahi tallahi shirka kake to ba a zancen in son da kake ya ma wuce son irin son da ake ma Allah dole ne ba in kaga dama ba ne dole ne ya zama zuciyanka son Allah ya fi son komi girma a cikinta shi yasa dai a gulguje wato duk mutumin da ya ƙaunaci Allah son Allah ya zauna zuciyan shi to zai kewaye fa zuciyan nan zai bai raga ko gurbi kaɗan wallahi duk wanda zaka so daga baya sai dai ya zama son shi yana bin son Allah yanzu kaga ana son annabi ko amma son annabi yana biyo bayan son wane ne son Allah in kaga musulmi yana hihita son annabi akan son Allah to bakin jahili bai san ma menene sa kasan akwai musulmin da a zahiri sai ɗori nuna kamar shi masoyin annabi ne duk ma ji ambaci suna annabi sai ya sha fatiya sallallahu alaihi wa sallam wai shi amma za a yi ta ambaton Allah bai ma damu ba to an ga bakin jahili ne fatacce wanda bai ma san me son annabin ba son Allah yana sama ga son kowa ƙalƙashin son Allah ne ake samun wasu ‘yan ƙananun masoya, to kuma kowane cikin ƙananun masoyan sai ka so shi gwalgwadon alaƙanta ka da Allah da zai. Don haka ‘yan uwa musulmi, idan son Allah ya cika zuciyar shi, to zuciyar nan ba ta barin gurbi balle wani abu ya zo ya shige ta, don haka ba ya tunani sai kan Allah, ba ya damuwa sai game da Allah ya yarda ko shi baki ɗaya damuwa shi ta dawo damuwa guda. Allah ya yarda ko bai yarda ba duk abin da za ya ba wai wani ya yarda ko bai yarda ba na bata ma alhaji rai ko alhaji duk ba wannan bane Allah ya yarda ko bai yarda ba shine ma'aunin shi guda ɗaya na rayuwa kaf ya daina shan azabar ya adam ya daina shan wahalan mata ya daina shan wahalar abokai ya daina shan wahalar dukkanin sauran abokan mu'amala na duniya kawai shi bakin wahalar zuciyar shi babban masoyin shi ya yarda ko bai yarda ba to don haka bai tunani kan kowa bai damuwa in ba wato damuwar shi da tunanin shi da son shi da nihin shi duka sun zama na Allah zai kasance tare da Allah cikin jin shi cikin ganin shi cikin tabawan shi cikin tahiyar shi kamar yadda wani yake cewa in qultu ghibta fa qalbi la yusaddiquni in nace baka nan to zuciyata ba za ta gazganta ni ba saboda ni saboda cikin zuciya kana nan wani wuri boye ya ce aukurtu ma gibta ko kuma in na ce a'a wato baka kana nan to kuma idona sai ce karya ne ya ce ni na ruɗe tsakanin karya da gaskiya wanda ne daidai to wannan yana siffanta ƙaunar da yake ma wanda yake ƙauna ta zauna a zuciyarsa har ya zama bai gazgantawa in an ce baya nan kuma bai gazgantawa in an ce yana nan don haka ‘yan uwa musulmi musani a cikin hadisin nan ba'un da aka yi amfani da ita fabiye su ma'uwa biyu busiru wannan ba'un ce ta musahaba wadda take nuna ma'ana tare da Allah kake ma'ana jinka zai kasance tare da Allah ganinka taɓawanka da tahiyanka Allah zai zama tare da kai kamar yadda a cikin hadisi Allah ta'ala ya ce ana ma'a abdi ni ina tare da bawana ma zakara ni matukar bawan nan ya ambace ni wata harraka ta bisha fatahu labban shi sun motsa da ambatona wannan ma'iyya malamai suna ce mata ma'iyya khasa kenan ba kamar kasancewar Allah tare da kai kamar yadda yake tare da kowa a'a wannan taron ta musamman ce domin Allah yana tare da kowa da mutumin banza da mutumin kirki Allah yana tare da kowa yana ganin kowa ilimin shi yana tare da kowa to amma ita wannan ina tare da shin ta dabanci ta musamman ce kwatankwacinta ce wadda Allah ta'ala wato ya faɗi kan annabin shi Allah ta'ala ya ce manzon Allah yana faɗa ma abubakar yana cewa la tahzan inna Allah ma'ana kar kai bakin ciki lalle Allah yana tare da mu to ka azai wannan taron irin taron da Allah yake da kai ne kamar faɗin wato manzo Allah sallallahu ne a hadisi da yace ma vannuka bi finainillahu thalithuhuma mi kake zato game da mutum biyu wanda Allah ne na ukun su kamar faɗin Allah ta'ala ne wa inna Allah la ma'al muhsinin lalle Allah yana tare da masu kyautatawa da faɗin shi inna allaha ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri inna allaha ma'al ladina taqaw lalle Allah yana tare da wanda suka kiyaye dokokin shi annabi Musa ya ce kalla inna ma'iya rabbi a'aha lalle tare da ni akwai ubangiji na haka ya faɗa ma annabi Musa da Haruna Allah ya ce inna ni ma'akuma lalle ni ina tare da ku asma'u wa ara ina ji kuma ina gani duk lokacin da bawa ya kasance tare da Allah to wahalhalun duniya sun koma sauki a gare shi ababen tsoro gaba ɗaya na duniya za su jirkice su koma aminci a gare shi kai kana ga lokacin da aka jefa annabi ibrahim cikin wuta ya samu aminci har da nafila yake cikin wutar menene sirrin da ya sanya wannan tashin hankalin ya koma masa aminci da kwanciyar hankali saboda kasancewar yana tare da Allah duk wanda yake tare da Allah wallahi duk ababen tsoro kaf shi za su koma mashi abubuwan kwanciyar hankali da aminci dukkanin wahalhalu kaf za su koma mashi sauki duk tsanani sai ya zama sauki a gare shi duk nesa sai ta dawo kusa a gare shi duk wanda yake tare da Allah idan kana tare da Allah ba bakin ciki ba damuwa ba zulumi ba takaici babu dogon wato tagumi in kana tare da Allah kamar yanda bawan Allah ya dace da Allah cikin manuhohin Allah Allah yana son a tsare farillan shi ya tsare Allah yana son a yi na filfiliyai to shi ma Allah zai dace da bawan shi cikin abubuwan da yake so da kuma yake ki shi yasa hadisin yace wala in sa'alani la u'tiyannahu Allah yace in bawa na ya roƙe ni wallahi sai na bashi kuma idan ya nemi tsari na sai na tsare shi zaki ko da ya buɗe baki ba abin da ya raguwa sai ya wabuto naman ka sai ka ce Allah tsare ni wallahi tallahi sai Allah ya tsare ka saboda kai na daban ne a wajen Allah ƙaunar da ke tsakaninka da Allah ƙauna ce tsantsagwaran ƙauna ta gaskiya wadda bata cakudu ba da ƙarya baka haɗa shi ba da komi cikin ƙaunar da kake mashi kuma dibo wannan ƙaunai tsakanin Allah da bawan shi ta yi ƙarhi ta yi ƙarhi har ta kai ta sa Allah da kanshi yana taraddudi a lokacin karɓar ran bawan shi ne imani in karɓi ran shi zan ɓata mai rai saboda masoyi ba ya son ya ɓata wa masoyin shi da rai saboda haka nan ne yasa idan Allah ya zo karɓar ranka Allah ta'ala ce bai taba taraddudi ba kan wani abu da yake aikatawa irin taraddudin da yake idan ya zo karɓar ran bawan shi masoyin shi waliyin shi shi bawa yana kyamar mutuwa shi kuma Allah yana kyamar ya bata mai rai kuma gashi ya riga ya kaddara dole sai ya mutu ba makawa saboda ni saboda mutuwan nan ita ce maslaha ita ce alheri ga wannan bawa to kuma dama dole ne a zaɓa ma bawa abin da ya yi zama alheri gare shi ina cikin cikar ƙaunar da Allah yake mashi ya kashe shi saboda in bai kashe shi ba to ba zai girbi 'ya'yan itacen ƙauna ba ba zai kwankwaɗi roman ƙaunar da ke tsakanin shi da Allah ba wato surɓan madarar soyayya ta tsakanin shi da Allah tana nan bayan mutuwar shi a lokacin nan ne zai ɗanɗani alawa zai ɗanɗana zuma da zaƙi na ƙaunar wannan soyayye wato na sakamakon wannan soyayya wadda ta gora to shi yasa Allah ta'ala sai ya hihita abin da zai yi amfana shi tunda yana ƙyamar mutuwa shi kuma Allah wato ya san da mutuwa ta yi alheri gare shi to saboda cikar soyayya sai Allah ya zaɓa mai dole dai sai na kashe shi tare da saboda wannan mutuwa ita ce za ta zame mai alheri ‘yan uwa musulmi a taƙaice duk mutumin da a cikin zuciyar shi ya so wani wanda ba Allah ba soyayya wadda ta kai irin wannan matakin to ya tafka asara kuma wallahi sai Allah ya mai azaba da wannan soyayya a cikin rayuwar duniya sai ta zame mai azaba sai ka ganshi yana cikin takura da zulumi da takaici da bakin ciki da damuwa da ɗarɗarɗar sai ya zama kawar mahaukaci wani lokaci kai wani lokaci ma mahaukaci shi ya shi sauki wallahi wani lokaci mahaukaci sai ya hishi sauki saboda akwai mahaukacin da jehi jehi ne haukan ke motsuwa kai kuma naka zai zama na dindindin kullum kana tunanin wannan wanda ka so wanda ba Allah ba yana ta gana ma azaba wataƙila ma Allah ya sa shi ya kisan ka yana nisa da kai wataƙila ma shi yasa kaga alqur'ani Allah yace fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum sai yace mi innama yuridu Allah yu'adhibahum biha fil hayatid dunya duk abinda kan ma irin wannan soyayya wanda ba Allah ba to ko ka so ko ka ƙi wallahi sai ka sha azaba da shi a duniya kamun ta lahira don haka yan uwa musulmi bayan wannan ƙaunai tsakanin Allah da bawan shi bayan ta tabbata ta zauna a zuciya to yanzu in kana so ka je ka so duk abin da ka ga dama wannan ƴan ƙaramar soyayya ce wani mai hikima yake cewa naqil fu'adaka haifu shi ita min hawa ka ciratar da zuciyanka ka kai ta inda ka ga dama a wajen soyayya saboda mi malhubbu illa lil habibil awwali ba komi bane soyayya ta gaskiya sai soyayya wadda kanma na farko tunda dai ka riga ka kaunaci Allah irin wannan kaunai to ka je ka kaunaci duk wasu ɗan ƙananun masoyanka wannan ɗan kaunai karama ce har ya bada misali yace kan manzilin fil ardi ya alufu hulfata gida nawa a bisa ban ƙasa mutum yake samu yana da gida kaza unguwa kaza yana da gida kaza unguwa kaza wa haninuhu abadan li awwali manzili amma kullun zuciyar shi tana tare da wannan gidan nashi na harko don haka soyayyar da kama Allah ta harko ta tabbata a zuciyarka ita ce tabbatacciyar soyayya muna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da wannan soyayya a cikin zukatanmu ya samu hihita ta akan komi akan kowa wala haula wala quwwata illa billah bismillah alaikum alaikun salam to wannan tambayar insha Allah ta'ala sai daga ba saboda naga lokaci ya riga ya janye Allah ta'ala ya karba mana matsayi da sallah